الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ya ƙara haɗa mu a daidai yau lahadi 15 ga watan Jumadar Gula shekara ta 1946 wanda yi 17 ga watan Nuwamba 2024 miladiya a wannan majalisi na mai albarka da muke karatu cikin mukaddima ta malam bai risala mukaddima da malam yake fita domin ya bayani kan aqidar annabi da sahabbai da suka bi su da kyautatawa muna dai nan a inda malam ke magana akan a wajabcin yi wa shugabanni da'a insha Allah za mu ƙara kanta wannan gaba ci gaba da abin da kuma muka fara a watan satifika قال يتي والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون قال يتي دكتي أبن أهل السنة سكي imani da shi kuma suke kudurcewa a zuciya shine wato da'a ga shugabannin musulmai tun daga shugabannin bangaren siyasa da kuma shugabanni ta bangaren addini wadda ba'un salafin sale kuma ahli suna suna bin magabata na gari sau da kafa wakti ba'u akare kuma suna bin sawayensu ba sa saba musu walistin faru lahu kuma suna neman musu gafara watar kulmira'i wal jidali fi din kuma ahli suna suna barin musu da jayayya bar amfani a addini watar kuma a hadata wal mubdiduna kuma ahli suna suna barin abinda yan bid'a suka girgiro da waɗannan kalmomi ne cika ya suka shi mana wanda littafi na shi albarka muna dai magana akan khalibanci na musulunci da wasu daga cikin abubuwa da ya bambanta shi da sauran tsarurruka da ake da shi a duniya mun fara magana kan khalibanci na na abubakar abubakar siddiq yadda khalibanci ta faru karibancin shi muka ce ta faru ne ta hanyar wato nasi amma nasi ba wanda yake a fili ba karara ba ba za a labirtu karara ya faɗa habai cewa abubakar ne yake so ya zama khalifa ba saboda hikima daga cikin hikimomi da malami suke fahimta za mu zo mu ambaci wasu daga cikin hikima da ya sanya ba za a bai da ya zaɓi ya fito karara ya ce abubakar ne zai zama khalifa ba yadda a bangarori da dama ana fahimtar haka a manganinsa da kuma aikace-aikacensa da kuma tasarrufinsa daga cikin nasoshi wanda malamai ke gane cewa maza Allah yana yin ishara ne kan daga yake cewa lalle in za a zaba khalifa zaba abubakar shine abin da aka fitar ta hanyar abdauri daga abdulmalik ibn umair daga hilal maula rabi'i ibn hirash daga huzaifa ibn yaman huzaifa yake cewa manzo Allah ya kalli Abubakar da Umar ya ce iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar ku koyi da waɗannan wanda suke bayana wasu ne Abubakar da Umar iqtadu bil ladina bil ladaini min ba'di min ashabi Abi Bakr wa Umar ku koyi da waɗannan sahabbai da suke bayana su ne Abubakar da Umar cewa da yayi Abubakar da Umar a bayan shi kaga kamar mazala yana nuni zuwa ga cewa waɗannan sahabbai su guda biyu za su rayu babu wato bayan rayuwar shi sannan kuma cewa da ya koyi da su to koyin ya shafi addini ya kuma shafi bangaren siyasa baki daya wannan yana kama a fakace yana nuna wato khalifacin abubakar ne da umar musamman kuma abubakar tun da shi ne aka fara faɗa kuma daga cikin tasarrufi da aka gane wannan hadisi hadisi ya tabbatacce za ku ga wasu suna kokarin su ce hadisin gobe tabbata ba musamman yan shi'a tunda ba san ulairar waɗannan hadisai hadisi ne ana rubutowa daga Abdul Malik ibn Umair daga Hilal Maula Rabi ibn Firash daga maulansa Rabi ibn Firash daga Hudayfa ibn Yaman suna cewa shi Hilal ba san waye shi ba dan haka ba karbar wayan majhul kamar da aka sani wanda ba san waye shi ba an jarci adalarsa to amma amma shi isnadi ake da shi guda biyu akwai isnadin da abdulmalik ibn umair ya ji daga hilal ibn maula rabi ibn hirashin sannan kuma akwai lokacin da ya ji da kanshi ma daga shi rabi ibn hirashin kamar yadda za'ida ibn qudama kamar yadda misar ibn kidam kamar yadda sufyan ibn uyayna waɗannan su uku idan har sufyan ibn uyayna ya ji ba daga za'idan bane su zama su uku duka suna rawaitowa daga abdulmalik ibn umair daga shi rufi ibn hirash daga huzaifa ibn iman kai tsaye da haka wannan isnadin ya tabbata sannan kuma shi kansa abdul malik ibn umair ba wai shi kadai ne ya kadaita hadisin ba akwai abdul akwai amr ibn harith amr ibn harith shi ma ya mushi mutaba ya rubuta wannan hadisi daga rufi ibn hirash daga huzaifa ibn yaman da haka wannan hadisi ne tabbatacce ta fuskan sila hadithiya ba wanda ya sai ce hadisin bai tabbata ba ba sabanin waɗanda su suke cewa hadisin ko bai tabbata ba ko abin da ya kama da wannan hadisi ne wanda ya tabbata banda wannan kuma daga cikin abin da malamai ke gane cewa manzo Allah lalle yana ishara zuwa ga Abubakar shine yanda ya rika ya rika sa Abubakar ya zama wato shi ke jagorancin musulmai a sallah to wannan ishara ce manzo Allah yake karara har ma a lokacin aisha ta so ta canza abin amma matsala bai yadda ba a wannan karo ya sa aka sa abubakar saboda ya nuna karar cewa lallai abubakar a wannan a daidai wannan gabar in matsala ya koma ga allah to lallai abubakar ke kasance da ya ci gaban jan jagorancin musulmai haka ya kwanaki a lokacin lafiyar ma'aiki abubakar shi ke jan musulmai sallah sannan banda wannan akwai hadisi da ke ci a sahihaini wata mata ta zo ta yi magana da ma'aiki har yake ce mata in ta dawo sai ta ce masa na dawo ba same ka ba sai ce idan kika dawo za ki sami abubakar in ba na nan in lamta jini ne fa ci ababakar in ba ki same da muke zo ba abubakar kaga wannan shi ma kamar ishara ne wanda Allah yake yi na cewa lalle idan baya nan to abubakar shi zai ja na gaban musulmai baki daya sannan kuma banda wannan gab da zai koma ga Allah ya rika ce ma Aisha je ki kira min dan uwanki ud'ili abaki wa akhaki hatta aktuba li abubakar kitaban kira min wato babanki da dan uwanki saboda rubuta wa abubakar littafi littafin da wato mutane ba su sabani bayan bayan bana nan ba to manzara sai kamar zai rubuta sai ya ce a are bashi ya aballahu wal muslimuna illa ababakar yace kai are bashi Allah ta'ala da musulmai ba za su fita da kowa ba sai abubakar wato wani akwai wata hikima mai tarin yawa da malamai ke fahimta abin da samu zana biya haka ba rashin rutawa ya fi alheri rashin rutawa wannan ya fi alheri saboda wasu daga cikin abubuwa daga kamar ibn taymiya da suka zakuro sai daga cikin kimomi da za mu zo mu faɗa in Allah ya da a nan gaba saboda haka wato khalifatin abubakar ba karara ce ba ishara ce ishara ce amma Allah yake yi game da wato khalifatin abubakar kuma maza Allah yake zai cewa khalifatin abubakar dinnan Allah ta'ala da maza shi sun yadda da wannan khalifancin kuma musulmai ma duk wani wato musulmi na gari zai yadda da khalifatin abubakar duk da wato yadda aka yi khalifancin aka yi mishi baya falta ce falta shi ne abinda aka yi shi wato cikin a gaggauce ba tsaya an gama ma shiri sosai an kintsi a ce kowa da kowa da ya kamata shiga cikin shura ya shigo ba saboda a lokacin umar da sauran waɗanda suke tare da abubakar a lokacin sun ga akwai wata fitina da neman tasowa bari a danne ta wannan shine fitina kuma da ce falta to amma duk da haka daga baya a sauran sahabbai sun zo sun ijma'i akan Abubakar din sun gamsu suka tabbatar ya kowa da kowa kuma ya fahimci cewa Abubakar din shine wato wanda musulmi ba za su iya ba za su iya wato kaucewa zuwa ga waninsa ba saboda haka kamar yadda dai na faɗa manzo Allah ya tabbatar da halimacin Abubakar ta hanyar maganganunsa ta hanyar aikinsa ta hanyar isharorinsa da yayi sannan kuma ya ba da labarin cewa wannan abin da musulmai za su yi nan gaba na zaɓen Abubakar wato zaɓe ne wanda yake Allah ta'ala ya yarda da shi yace ya aballahu wal muslimuna illa ababakar kaga ashe Allah ta'ala ya yarda da wannan zaɓe da aka yi da Abubakar a farko yayin da ma'aike koma ga Allah an sarawa sun ji su ma abin da dan adam ya kan ji a zuciya na cewa su masu samu jagoransu su ba wai suna gogoriyo da abubakar ne ko kuma wato rigima da abubakar a matsayin sun fitan bishin santa ba ba haka ake suke magana ba su ne suna ganin da dama dai garinsu ne ma'aiki ne suka tallafa mu shi ne ya zo da addini kuma addini na yanzu zai ci gaba da ma'aikin ko baya nan zai addini zai ci gaba da haka sai ganin gari garin su ne ba za su ci gaba da da kulawa da garin su abin da dai kowa da kowa dama ya kan iya samu na na dan adam a to wannan ya sanya a abubakar da umar da su abu ubaida amir ibn jarrah suka rintima zuwa ga wannan ɗakin zama da ake zama yayin da suka ji labarin cewa su ansarawa suna kokarin su sanya su sanya wato sa'ad ibn ubada ya zama shine shugaba saboda haka shi waɗannan manya-manyan khalifofi na manzan Allah suka shiga wannan waje suka nuna musu suka tuna musu abin da suka manta dan kasan ana iya samun dama hankali ya ɗan gushe yayin da wasu abubuwa suka shigo to hankali ya gushe hankalin su yayi akan cewa su dai a kawo nasu suka aka tuna musu cewa manzo Allah ya la'ai mutum min quraish babu abukai tuna musu wadannan hadisai ya kuma tuna musu cewa a wannan addini wanda zai ci gaba da daukan gabarin sa sune wanda suka yi dakon shi daga makka wato qurayshawa kenan wanda manzo Allah ya yi muhajirai wanda ya zo da su daga daga makka din saboda haka anan ne Abubakar shi sai duk da ya san cewa shi ya fitancanta amma sai ya nemi sauka daga abin daga cancantansa sai ya ce a zabi ko a umar ko kuma abu ubaida amir ibn jarrah shi kuma umar da yake shi baya tsoron mai tsoro yayin da gaskiya ta bayyana farace tashi ya ce a ai shi baya da za a shiga gaba ba kuma wanda isa shi ma ya shiga gaba alhali ga ka kana nan ya kuma jikitar da kai akan abin da manzala shi ya fara gabatar da kai sau daga abu umar ya yi gaggawa ya yi abubakar tabba sauran sahabbai kuma tun da ya yi wannan su masu wanda suke wannan wajen suka ƙara tuna wannan ƙara tuna musu martaba abubakar suka ji ai ba zai yi su canza daga wannan abubakar ɗin ba kuwa nan da nan wannan ɗaki kowa da kowa sai ya yi ya yi tabba to wannan shine wato abin da ake ce ma umar kira falta wato an yi wannan tabban ne ba tare da an jira su aliyu su zo su waye su waye su zo ba a wani ɗaki kuku suka fara kayan wanda kaga wannan idan ba ubangiji ya kiyaye ba za a yi samun fitina to wannan shine abin da sa Umar yake cewa wala yaqtaranna imru'un an yaqula inna ma kanat bai'atu Abi Bakr falta wa tammat ala wa innaha qad kanat kadhalika walakin Allah waqa sharraha wa laysa fikum man tuqaw la'anaku ilayhi mithla mithla Abi Bakr yake cewa kar wani ya ruku ya ce ai bai'an da aka ma Abubakar bai'a ce da ta fara kawai a gaggauce daga baya sai ta cika ya ce shi ma kawai zai yi abin da yake so yanzu bayan bayan abubakar ɗin ko kuma bayan ni bana nan bayan na rasu in ji umar ke magana wannan za mu zo mu faɗi abin da sa umar ke faɗa wannan magana wasu abubuwa da suka faru umar daga baya ya faɗi wasu maganganu irin wannan yake cewa to kan wanda ya kan wani mutum ya rudu da cewa wato kalibacin abubakar aiki ne a gaggauce daga baya ta cika ya ce eh tabbas kalibacin abubakar aiki ne a gaggauce sai dai ubangiji ya kiyaye mu daga sharrinta sannan kuma ba a cikin nan duka a umar haina magana harkan shi ba wanda wato mutane suke rintimawa zuwa gare shi kai tsaye irin ba abubakar ba wane safikun man tukau da ana kwai laifi mitul abubakar babu mitul abubakar babu wanda yake mutane suke karya lankwasa ababen hawansu zuwa gare shi a gurguje saboda abinda suka sani nashi na wato rigaye da ya yi da girman sha'anin shi da cancantan shi irin abubakar da haka kowa idan an yi mushi wannan abin an sha in an ba abubakar an sha to duk wanda aka yi wa in ba irin abubakar din bane ba za a sha ba za a yi jima ne kawai wannan shi ne abin da umar ke faɗa saboda haka bayan an gama wannan nasu kifa ne daga bayan abubakar bayan an fito shi kenan sai sauran musulmi suka zo suka ringa bubulowa shi kamar an musu allura sun ƙara fahimta cewa lalle fa abubakar dama shi ya dace kowa da kowa zai fata na cewa ba shi an yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi sallah da mu ya yi ya zama amirul haji bazalla ya ce kaza ya ce kaza ya gabatar da shi a wurare da dama yayin da sauran sahabban shi kenan to abubakar yakan ce mishi sahabinsa duk da su ba sahabbansa ne amma ya fi su ya cancanta da zama sahabi a cikin su wato ana maganan lafzin surba to alal khusus abubakar ya fi cancanta akan kowane sahabi saboda haka wannan ya rinka musu allura suna tunawa shi sa umar yake babu wani wanda yake mutane za su yarda da bai an shi ko da ku a gaggauce aka yi in ba abubakar ba a to kaga wannan yana nuna maka cewa wato abinda maza Allah ya yi daga cikin kiman da maza Allah ya sa bai faɗa ba saboda kacca zaman ma wato dole ya zama shugaba sai dai ya faɗi waliyul ahad ya faɗi wa zai gaje shi cewa kullum kullum za a faɗi wa zai gada wata kila wasu wani hawa zai shigo ciki na gaba to wannan ya daga cikin kima na ma'aiki a bari in dai wato musulmi musulmi da suna da hankali manzo Allah babu al'ummar da aka taba yi a bayan kasa in ba sahabbansa ba yana da yakinin cewa sahabbansa ba su sabar da shi ba saboda haka sai ya zaben waliyul ahad saboda zaben waliyul ahad wannan inda manzo Allah ya zaba to da bai halitta kowa yanzu ya fita daga cikin wannan tsarin ba duk wani shugaba wajibi in dai ba mutuwa ce ta kama shi ba to wajibi sai ya zaɓi wane gaje shi kafin ya hau mulki da ma matsala saboda wato sauƙi ga wata al'umma sai bai yi haka ba sannan kuma daga cikin abin da ibn taymiya ke faɗa ya ce idan da an zaɓi abubakar to da zai zama abubakar ya zo ya hau mulki ne kawai saboda an zaɓi abubakar matsala ya zaɓe shi kaga to ba yi da bambanci da sauran duk wani wanda ake zaɓa kenan amma shi matsala sai ya bari gashi ya yi recommending wato ya ba da goyon baya ya kuma da cewa Allah ta'ala ya yarda kuma sai ya bar musulmai da ijma'in su masu to kaga wannan idan ya haɗu yawa to ba zai yi zama ya haɗu duka waɗannan abubuwan guda uku ba sai idan su tabbatar da cewa abubakar shi ne mafificin su wannan shi ma ya daga cikin abin da ibn taymiya ya faɗa saboda abubakar sun tabbatar shi ya fi cancanta shi ne ya fi su girma saboda haka aka samu ijma'i tare da kuma manzo Allah ya bada ya bada wato goyen baya to in aka hada waɗannan abubuwa guda biyu kaga ya ƙaruna maka yanayin wato cancantar abubakar da kuma rigayen shi da kuma kasancewan wato rigayen shi tsakanin shi sauran sahabbai rigaye ne mai tazara mai faɗin tazara ce ba wai tazara ce kankanuwa ba sannan kuma a to wannan shi ne ƙarshen abin da zan kawo gami da abubakar sai dai wasu daga cikin darussa kawai da nake kan mu fahimta kaga anan da babban darasin da ya kamata mu fahimta shine tsari na zuwa na hawa mulki ba shi ya kamata a fara gabatarwa mutukar akwai wani ana da wani mutum guda ɗaya wanda ya fita zarra a cikin waɗanda ake ganin sun cancanta da shugabanci amma ana da wani guda ɗaya wani tazaran shi tsakanin su da sauran tazara ne mabayyani kowa ya sauna tazaran to in dai akwai wannan al'akiya din to kawai shi za a yi sauri a zaɓa ba za a tsaya a ce wai kawai sai ana neman wani sai an wani tsari ba a ce sai an wani tsari na zaɓe ko wani abin wannan a'a mutuka an samu wani guda ɗaya da ya yi zarra kamar kamar mace ce Allah ta'ala yana wato yariya ce mutum ke da mahaifin take da ita sai aka yi wuku aka sami aka sami wani miji da ya dace da ita kuma an tabbatar cewa zai rike ta amana to ai wuku a bada ita zuwa ga wannan wanda aka samu amintaccen ya ba alheri akan cewa bari a jira a jaraba sa'anta jaraba sa'a wannan zai sa a kawo ruwan ido kuma daga baya abubuwa su shigo ciki na zaben tumun dare saboda haka ita ma shi ma shugabanci haka yake duk yayin da aka samu al'afiyar wanda tazaran shi da sauran mutanen wata zane mai nisa ko ta zane mabayyani to a yi a zaɓe shi wannan shefa alheri shi za a fara gabatarwa a kan tsari tsari na cewa ko a yi zaɓe ne ko a yi wa ya ko a yi duk wani ba za a fara gabatar da shi mutum ga akwai al'afiyar al'afiyar shi kuma ana zuwa wajen shi ne yayin da aka samu abu guda biyu aka sami shi wanda ake jin cewa shi ya mutancanta falalar shi ta zama ta yi zarra tsakanin sauran mutane sannan kuma su masu zaben nashi zama sun kubuta daga wato san zuciya su ulkasiri domin kada an samu waɗannan abubuwa to za ka nan da na an yi sauri an zaɓa kuma duk da yawan yana da wahala a yanzu tun da abubakar kamar da kuma dai faɗa ba wanda za a yi saurin faɗan tazaran shi tsakanin sauran mutane in ba abubakar ba yana da wahalar samu to amma dai ba za ka ce kuma ba zai iya faruwa baki ɗaya ba ko da ba dai a wulatu a imamci ubuma ba amma ana iya samu ka gani ka gani wato a wani gunduma ko wani waje ko wani wato amana za a ba wani a ma'aikata an san cewa ba wanda ya dace sai wannan mutumin shi daya tsakanin shi sauran mutane wato ta zarin tana da fadi to wannan kawai ba za a tsaya cewa sai ai wani zabe ba ce ba za a yi wani waye wani wasu sai daga hannu wasu yi waye duk wannan bi taso ba an san cewa ga wanda ya dace kawai sai a bashi wannan kaga shine abin da maza ke gwada mana a wannan wajen cewa da zarar an sami wanda ya fi dacewa to shi kenan to idan kuma aka sami ya zama an ɗanyi kusanci kusanci an yi samu tasawi tsakanin daraja ɗin cancanta ɗin ya zama kusan tazaran babu wani tazaran a zo a gani ko kuma ya zama akwai san zuciya wasu mutane suna nan sun kafa daba suna kokarin su ba wani wani wato goyon baya su dage sai shi to kaga ba za a samu zaman lafiya ke za a sami fitina to shi kenan sai a tashi daga wannan gaban sai a je wata gaba kaga wato mu a musulci mana da gaba na farko gaba na farko ita ce gaban da aka fi so shine a samu al'ahyar wanda ya fi cancanta wanda ya fi haƙo da wannan mulki din a sauri a bashi kawai a huta don a wuce wannan fitina din tunda duk yayin da zama wani shugaba ya rasu ko wani babu shi za a sake daura wani shugaba to gaba gida an sa wannan kasar ce a cikin garabi dan da amma dole wani zai za a iya kawo samun rigima za a iya zubin jini za a yi waye to da zara an samu wani wanda zai iya zama ya ya kama mutane wato kamar rigakafi daga wannan zubin jinin to sai a yi wuk ya hau mulki a huta kamar da shi abubakar haka kaga musulmai suka yi masa kuma umar ko da abubakar za a ce ya yi appointin ɗinsa ne to amma shi ma wannan abin ya lura cewa umar tazaran shi da shi ma sauran sahabban tana da ɗan yawa ko mutane ko da a farko al'amari za su iya cewa ba sa son umar saboda yanayin zafin shi su ba su iya jure mushi ba to amma daga baya yayin da suka tunani yayin da da abubakar ya dawo da su cikin hayyacin su gane sai su gane cewa umar shi ya fi dacewa kuma shi ma'ana da nasi cewa ai maza Allah ya ce ai koyi da Abubakar da Umar da bayan Abubakar kaga sai shikenan sadaka shi ma ba wai kai tsaye ya zabi Umar dai kawai a karan aradin kansa ba zai Umar shi da Walid Ahad ba yana da wasu abubuwa da jujuba ce musamman Ali ibn Abi na cewa to da maza Allah na cewa na shiga da Abubakar da Umar na amfani da Abubakar da Umar da zalar wani abu ya fada maza Allah wanda yake fara shawara shi ne Abubakar da Umar kaga wato wannan su ne manyan manyan ministoci guda biyu to yayin da shi babban baya nan ministan na damar shi ma bai nan kaga sai a je na magana hagu to bai kamata kuma a yi wani tsalle a je wurin wasu alhali ga umar ba sai aka abubakar kai tsaye sai yana idan yana da sauki a wajen shi ma shi yana za umar din kuma sauran sahabbai suka yi mishi na'am da wannan zabe da aka yi ma umar dan kafa sai ya zama wato wannan shugabanci da aka yi na abubakar da umar to babu kaman babu babu kaman wannan shugabanci tare musulunci kaka ba a sami lokacin da kalma ta haɗu ba irin waɗannan sahabbai guda biyu abubakar da umar saboda a lokacin su lokaci dama can duka mazala ya rasu an san falalan waɗannan sahabbai kuma da ma ƙayanin sahabbai ma suna faɗan cewa mafificin al'umma bayan annabin ta shine abubakar da umar sadaka abu ne a fili baya buƙatar wani wato wani wahala to amma bayan umar shi bayan umar sai zama waɗanda ka iya cewa zama khalifofin kusan darajar su ta ɗanyi kusanci da juna gab da gab ake ba wai ta zane mai isa ba kamar abubakar da umar tsakanin da sauran sahabbai ta zane wacce take gab da gab ba ta da nisa saboda haka ko da kafin mu je nan cewa maganar gado ko a ce wani ya appointin wani shugaba ya appointin ya kamata mutane su fahimci cewa a duk da wanzu ga kamar su almawardi suna faɗa cewa daga cikin hanyoyi da ake samun shugaba daga ciki akwai al'ahad shine a yi alƙawarin cewa idan na rasu to wani zama shugaba to wannan ita hanya ce kawai ta ja'iza hanya ce kawai ta halal in ba an aka samu wanda aka appointin din aka ce zama shugaba idan bayan ba wannan shugaba din tabbas tazaran shi tsakanin shi da waɗannan su sauran mutane ta bayyana falalan shi ta bayyana sannan kuma ana da yakinin cewa shi wannan shugaban ba yayi ne saboda wani wato abin da ke cikin zuciyarsa ba na san zuciya ba a kawai shawara ya baya saboda ya shiga cikin shugabancin ya san me yake cikin ta ya kuma san waya mutancanta a ci waya fice makonsa ba ka da bambanci da ka ba wani tsaron wani wani kamfanin ka sai yazo sai yazo zai bar zai zai murabus sai kace to ka ba shi dama ya zabo wane ne a yake gari ai wannan ba ai ba zalunci ba saboda ilimi ne zabo to in an zama har da ilimi mutum ya zaba kuma wata zanar wanda aka je aka dauko din tazara ce mai mai fada kamar yadda Abubakar yayi to wannan babu laifi wannan ja'iza ce ba wai ba wai musahabi ne a shari'a ba kamar da suke tsammani idan wasu suna kokarin cewa wannan musahabi ne ma wai ayi wannan din a wannan ba wani musa ja'izi ne ja'izi shine wanda ke halal ne idan an yi Abubakar kamar yadda muka faɗa ba wai kawai ya zama Umar ne kadai ba shi ba akwai ma'ayir da ya duba akwai wasu ma'aunai da ya duba daga ci akwai waɗannan wato isharori da aka gani daga ma'aiki na yadda da yi da jagorancin Umar dan Khattab haka zalika maganar to shi sha'anin gado gado shi ba wai baya sai shi ma abin da ke shari'a ta ba da wani goyon baya kawai na shari'a idan ya faru wani ya ce kawai yana wani zai gaje shi ko da maslaha ko ba maslaha shi kenan kawai za a yi haƙuri saboda a zawa lafiya a addinin musulunci amma wannan baya cikin hanyoyin mustahabbai na ce mustahabbai wanda aka ba da shawara a yi so da saboda duk yadda aka yi gado in na farko farko babu wato san zuciya in an ci gaba za a ga san zuciya shi kuma jama'a dai wani lokaci abun na musu nauyi a samu wasu gida guda ɗaya su suke cin kare su ba baka kan mulki tunda dai hankali da duk wasu muwasafat wasu qualities da ake da shi na sifofi na shugaba na gari Allah ya raba shi ne a wurare a gidaje daban-daban ba zai kai takun shi a gida a gida guda ɗaya ba don haka ko da an samu wanda ya fara kawo wannan muawiya bin abi sufyan a wannan manyan ahlus sunna ba wai suna ce masa abin da yayi wannan shine abin da yafi ba a fahimci wannan ba cewa ake abin da yayi wannan shine yafi ba ai sun tabbatar cewa da asa yazid bayan a lokacin akwai su ibnu umar akwai ibnu abbas akwai manyan sahabbai wanda an san su sun fi shi ilimi sun fi shi komai ai wannan shi ya cancanta akan kaje ka dauko wani yaro wanda ke a lokacin ma bai ba shi ba sahabi ne ba kuma balle kuma ana ma tuhumar shi akan wasu dabi'u nasu saboda haka kaga wannan abin da yayi abu ne na a zauna a lafiya sauran sahabban da suka zauna aka zauna lafiya wanda kuma lokacin sahabban wanda kaga ya dan yi zafi kaga daga baya ya dau wasu matakai wanda bai dace da shi ba irin su Hussein da sauransu duk da wannan ba shi ne abin da ya dace ba da an yi hakuri wannan da shi ne yafi amma dai shi wannan mulkin gadon daga wasu yanzu ta kawo manganu a cewa don me za a soci mulkin gado ita mulkin gado ba musahabi na shari'a ba ba kuma umarni aka mana ba kawai idan ya faru ne shi kenan shi da ba za Allah ma da ya ce khilafatun nubuwa 30 sana kaga sai sai kuma zama mulki kaga ya zama ya juye ki abin kenan yayin aka sai zama mulki Allah ta'ala zai ba mulkin wanda ya ga dama shi kaga wannan canji da aka yi wannan ba ba wani abu ne da shari'a take take istibabin sa ba a saboda haka wato lokacin umar an samu a kusan tazarar da ke tsakanin sauran sahabban musamman ne waɗannan guda bakwai za ka kira ba shida ba in kai hada hada sa'id ibn zaid umar ya cire shi daga bayan shi suka zama shida kuma akwai kimar cire saboda dan uwansa ne waɗannan kusan tazarar su babu tazara sosai akwai tazara ne duk da zaka ce wane ya fi wane wafi banda ali tazarar nasu ya dan fi sauran amma ne tazaran ba ta da yawa kamar yadda ake da yaƙini kan abubakar da umar sannan kuma mutane duka waɗannan kowanne ba kowanne sai da irin nashi magoya bayan wanda tun a lokacin sun fara yin hira cewa su fa idan umar ya rasu fa wanda za su zaɓa su wanda za su yi baya tun a lokacin akwai wannan to ashe kaga ba sabanin abubakar da umar a lokacin babu wannan da zarar an ce abubakar kan kowa sai abubakar aka ce ana cewa umar ya ce umar aka ce amma ka kan ali kan Uthman kan Abdurrahman bin Auf kan Talha ibn Ubaidillah wannan duka babu wani wanda ba wasu ba a sami wasu daga cikin magoya baya suna cewa su suna ganin shi ya mutance ta da khalifa ba a lokacin Umar tun a lokacin Umar wannan abu har ya tsamari a kusan karshe-karshen wato mulkin Umar dan Khattab hajjin shi na karshe shi wannan abu ya tayar da zuciyar Umar saboda kusan in an je aikin hajji ai kowa da kowa na zuwa ba wai daga yan mutane da kadai wanda suke da ilimi suke san addini sosai ba wasu ne daga wasu garuruwa duk suna zuwa sai umar ya ji kuma a wannan waje ana ta ƙara nana ta wannan maganganu in fa umar ba umar to wani za a yi baya in ba umar za a yi ma'ali in ba umar za a yi matsalha haka haka to wannan sai sanya umar wato hankalin shi ya ya tashi saboda haka sai ya taro waɗannan wanda yake sa yake jin cewa al'umma ne ba ta ci waɗannan mutanen ba maimakon ya kawo bakwai sai ya kawo ɗako shida waɗannan su ne wato waɗannan ahalin shura samun shura guda shida da aka sani umar ya kawo su ya ce kalalle kar a karkace ma waɗannan yake cewa kuma ya ƙara faɗa cewa man baya a razulan min gairin mashotin min musulmi fala yu taba huwa walallazi taba'ahu tazarta an yuqtala yace kar ku ga kaman abubakar an yi nan da nan a gaggauce aka aka yi mishi baya saboda kowa ya jira abubakar ne kuma kowa ya san girman shi yanzu idan aka ce wani kawai za a zo kai a mushi irin nan da aka mu abubakar saboda ya ji labari wasu na faɗa cewa za su yi ma'ali wasu na cewa za su yi matsalaha da sauransu sai ce to duk wanda aka yi irin wannan ba tare da shawara daga musulmai ba to kaga wannan duk wanda ya ga wanda suka irin wannan to shi kare shiga ciki saboda hanya ce ta fitina hanya ce da za a yi samun wato rigima kila masu wannan yanda ya mabaya da wanda aka yi mabaya a kashe shi shi ya tafiyar ta an yi kutala saboda haka umar ya kokari zai musu magana zai kudu ba wato gabamiyan kudu ba a wannan bijira ya magana kan baya din sai sai abdurrahman bin abu ce a karke musu magana a wannan wajen alhali akwai wanda su ba su gama fahimtar addini ba a wannan wajen ka bari in ka koma madina wanda suka karɓi da kai su ne mutanen madina da muhajirai da ansarawa sun fi fahimtar addini shi ke nan sai ka gaya musu abin da kake son ka gaya musu amma yanzu ka je ka gaya musu magana sun fara yayata waɗannan maganganu ai kawai wani abin ba abin da zai jawo sai sai wato fitina sai Umar sai ya ji wannan shawaran wannan shi wato Allah Abdurrahman bin Auf shikenan wato sai sai ya hakura ya koma Madina to daga cikin wani abin da zai baka sha'awa wanda ya kamata 'yan shi'a su masu ji daga cikin wanda har maganar ta ta yi tsamari har ya zama ya fara ta bakinsa akwai zuban ibn awwam daga cikin guda shidan kamar yadda al-balaburi ya fitar a cikin al-ansab ta hanyar hisham ibn yusuf al-qadi daga ma'mar ibn rashid yamani daga ibn shahab az-zuhri daga ubaydullah ibn abdullah ibn utba daga abdullah ibn abbas wannan isnadi ne sahihi isnadi ne ala shart al-shaykhaini akan shart bukhari da muslim yake cewa umar da bayan ya kuma waje sai ce balagani anna zubair qala ya isa mun cewa zubair ya ce law mata umar idan umar ya mutu bayatu aliya ni ali zama baya zubair bin awam ya faɗa wannan magana to ina magana suna adawa da shi kaga rigiman da aka yi da waki a cikin jama'a wannan wata wata rigima ce daga ba rigima ce kan alif ya dace kaga yana shi ba mai mana magana kufun bane ina kuma maganan umar bayan umar ne ba sai alif a wajen shi zubair bin awam haka yayi ne me yayi a lokacin baya in ba je daga baya baya an basu su shida su shawara kuma duka shawara suka yi take kan kuma daga baya ba to wannan a bangaren shi bangaren shi nan wannan ibnu hajar shine ya dankata ma al al balaghi a cikin al asaf ni na ta dubawa dai ban samu wannan abu wannan ruwayan ba amma dai littafi ne fafada kila ban samu na ci karo shi bane na tabbata dai tunda ibnu hajar ya faɗa kuma sauran malamai sun su ma sun yi azumin wannan magana zuwa ga albalazuri daga ya tabbata kuma isnadi ne isnadi ne sahihi wannan wasu daga ciki kuma banda ali sai aka samu suna cewa talha duk da ta hanyar wannan isnadi akwai dan rauni amma dai ko dai zama a nan ake sa a faɗa ka ce talha ko kuma ya zama duk an faɗa wannan an faɗa wancan din albazar shi ya fitar a cikin musnad ɗinsa albahar zakhar yake fitarwa ta hanyar abu mashar naji ibn abdurrahman as-sindi daga zaid ibn aslam daga babansa aslam daga umar dan khattab sannan kuma yana ruwaitowa kuma daga umar ibn abdullahi maula bufra cewa lokacin da umar ya zo ya yi hajjin shi da ban kwanansa hajjinsa na ƙarshe wasu daga cikin mutane nasu minan nati sai aka samu suna cewa lauƙad mata amin mu'mina kamna fulana in dai umar ya rasu to wani za mu sa ya zama wani shugaba ya a nuna talha ibn ubaidillah suna nufin talha ibn ubaidillah kaga tun a lokacin an fara samun wasu cewa ne wasu cewa ne sabani lokacin manzo Allah kaga Abubakar da Umar kawai ake fadi kada ka su ba ada wato tantaman su wannan kamar da nace Abu Ma'shar ta hanyar da ake rawaito wannan riwaya shi Naji' ibn Abdurrahman As-Sindi shi ya san yana da ilimi ido kwarai da gaske wajen tarihi irin wannan tarihi duk yana da rauni ta fuskan abin da ke rawaitowa amma shi to amma zai iya zama wannan in ya ce yana rawaitowa daga Zaid ibn Aslam daga Aslam din to wannan isnadin ya tabbata sai dai kawai a duba raunin shi Abu Ma'shar in kuma yana rawaitowa daga maula gufra ne to kuma isra'ila yana mursal to kuma daga cikin abin da dama yasa ba a karɓar ruwayan waɗannan asabu almagazin ne saboda hada abubuwa maimakon ya raba ya ce wannan daga wurin ware da ya ji wannan kalmar daga wurin ware da ya ji wannan kalmar amma sai bai raba bai hada su a haka ya hada su a ce ruwaya ko su a makori daya ko zai iya zama wannan makarin bayanin nashi ne almuhim dai ko da dai a ciki idan zai bin aslam ne ya faɗa daga aslam cewa umar ya ce ya faɗa ce wato an faɗa cewa talha ne a wannan wayar to kaga ya tabbata cewa an faɗa gami da alifu an faɗa gami da talha in kuma kuskure aka yi alin ne a wurin kuma ka duk wannan kuma duk dai yana nuna cewa wato a lokacin akwai maganganu cewa kowa da kowa da kowa ne saboda ka kusan tazaran babu nisa kuma wannan shi yasa umar shi da kanshi lokacin da ya tara su ya ce to ina ta na fahimci mutane za su rigima za su rigima ne a kan kuku waɗannan guda shida ya ƙi da ya kawo ya kawo na bakwai ɗin saboda kamar da na faɗa shi ɗan uwansa ne kuma ya baya san a zaɓe ya zama in aka in yi appointment ɗinsa ya sa shi ya zama an kiyaye dangantakar da yake da shi da umar tun da ana san umar a lokacin ya zama an zaɓe shi an ban sauran kuma ya san cewa su akwai musamman usman da ali wanda umar din ya fi gamsuwa da su a wani nan a cikin guda shida to umar ya fi gamsuwa da guda biyun da su ya fi gamsuwa da su a imamu tahawi a cikin mushkil akar da ibnu sa'ad a cikin tabaqat yana rubuta da sanadi inganta suna rubuta da sanadi ingantacce daga az-zuhri daga salim ibn abdullahi ibn umar daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yake cewa lokacin da a sauran irin umar ya kuma ga Allah lokacin da abin da ya faru da shi ya faru da shi da khalar rahabu ala umar kubaila an yanzu da bihi kafin wato ya rasu din عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي وزبير وسعد فقال سيتي إني نظرت لكم في أمر الناس نائب شيغمي لمر متاني رأي متاني لنكي أنجي فلم أجد عند الناس شقاقا إلا أن يكون فيكم na fahimci mutane ba za su yi sabani ba sai aka gugu shidan nan fa in kana shiqaqu fa huwa fikum inda aka samu sabani tsakanin waye zama khalifa bayana to wa a samu ne a cikin ku saboda haka wa innal amru ila sitta wadannan al'amari zuwa ga ku wadannan mutane guda shida ila abdurrahman wa uthman wa ali wa zubair wa talha wa sa'd baya gama magana ne mai tsawo sai ce qumu fatashawaru fa amiru ahadakum ku tashi ku je ku je shawara ku zaɓi mutum ɗaya daga cikin ku kaga daga nan za ka fahimci ai da bambanci da demokradiyya eh kaga an ce su tashi zai su shawara ba wai a zo a ce kawai da wani limamin da wanda yake babban katagi na ya caca a garin a ce a ce wannan ɗinsu ɗaya wato kura su ɗaya wannan duk inda aka yaka kaga an zalunci hankali an zalunci kuma istiqama an zalunci wato kirki nagarta to wannan shine abinda abinda wato Umar ya gaya musu a wannan lokaci a banda wannan umar ya kalli abubuwa da dama amma kamar da na faɗa ruwayoyi abin da yake nunawa ya fi shi ya fi ɗan gamsuwa da da wannan da waɗannan da Usman da Ali to amma dai kaga Umar me yasa ya zaɓi waɗannan guda shida din na zaɓe su na farko saboda ya yarda da su sannan kuma ya san cewa manzo Allah ya rasu ya yarda da su manzo Allah ya koma ga Allah ya yarda da su sannan kuma ya fahimci cewa kuma sun cancanta da shugabanci sannan kuma ya san mutane kuma ba za su iya ƙetare waɗannan mutane guda shida ba sadaka kaga shi kashi wato a shi kaga duk da ya appointment amma kuma ba wai ya kalla ne kawai tsarin raɗin kansa ba kawai wani ne kawai wani ne ba a akwai abubuwa da ya duba kwarai da gaske ba wai san zuciyar shi ya amfani da shi ba akwai imamu tsahawi har ila yau yana ruwaitowa da sanar zuwa ka abdulaziz ibn abi salama daga zaid ibn aslam daga aslam daga kuma Umar dan Khattab sai yake cewa fa innal amra ila haula'in nafar allazi tuwfiya rasulullahi wa huwa huwa anhum radin sai ni dai waɗannan waɗannan mutane guda shida na zaba saboda manzo Allah ya rasu ya yarda da su wannan an rubuto daga daga Aslam maulan Umar dan an kuma rubuto daga Amr bin Maimun al-Audi an kuma rubuto daga Ma'dan ibn Abi Talha al-Ya'muri da sauran manyan-manyan magabata da suka rubuto wannan za ka same su a cikin ruwayoyi na a mushkil athar cikin atabakat cikin al'azam na albalazuri da sauran littattafai na hadisi da sauran littattafai na sira galibi abin da nake kawo wannan saboda duk waɗannan abin da muke faɗa to kuma karkashin shi akwai wasu ƙarairayi masu girma kawai ba na son ɓata wani lokaci ne sa ba na kawowa kamar a ce mazala ya rasu a yana fushi da fushi da wato alha da haka umar ya ce ba zai bashi ba saboda saboda tsalha kai ana fushi da kai to kaga dai wannan yin ruwaya tana ruwaya ce ingantacciya tana ce kocin karo da wacce ruwayar da ake kawo ba ruwaya ce ta ƙarya wancan ruwaya ce da wasu kawai yan neman suna suke kawo ba ba ruwaya ce kyakkyawa ba kamar wanda ruwaya da zaka gani a ya zo ya tattara su duk ya faɗi wasu maganganu haka Umar ba zai faɗi maganganu na ce wasu mugayen halin su ba a'a zai dai faɗi wasu abubuwa da na nasiha amma dai ya faɗi mugayen hali magana na rashin kaga dai cewa ya mazala ya mutu ya jarsu a shi kaga ya yarda da nagartarsu kenan ba wai dan bai yarda da nagartarsu ba wannan gaskiya akwai ruwayoyi wanda ban dai so kawai tsaya akan su akan su bane ruwayoyi ne wanda ba su da dinci wasu kuma duk in ka je kami zaka gani ko dai ruwaya da zaka samu daga Abu Mihnaf ne makarici ne shi kuma ko kuma da zaka samu daga Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi shi ma makarici ne wanda cikakken makarici ne haka zai ta kawo manganu kuma ya ruwaito ɗansa ba Hisham shi ma makaricin ne saboda haka duka haka sai ruwaito manganu na ƙarya haka to haka in ka dawo ruwayoyin amma za ka samu duk da haka za ka marubuta wanda suke rubutu ba ta ɗauko isnadi su su abin da suke suna rubutu irin na insha'i irin wannan sai suna ɗauko wannan ruwayoyi wannan kalmomi haka suna jejjefewa a cikin abin da gama gari ke karantawa duk wani sira za ka rubuta ko tarihi waɗannan suna faɗin sai ka je ka gani ko da turanci ko da wani yare aka yi sai ga an ɗauko wasu abubuwa wanda asali bai tabbata ba wani makarici ne ya faɗa kuma wani shi ya zo ya fito ya faɗa wannan babin yana bukatun tacewa ba kadan yi ba ɗaliban ilimi wanda alkala ya bashi lafiya da kuma zarangwana zai iya bin waɗannan wato ilmuka to je ya bi su saboda ya yi addini aiki a wannan wajen har yanzu a wannan bangare ana samun abubuwa da dama wala wai abun ka za ka samu saboda kusan a mutukar mutum zai kubuta daga sharri ne mutukar sharrin bai shigo cikin zuciyar shi ba amma wasu abubuwa da yawa mun ba da musan da muke sakandare muka karanta aka kantar da mu a matsayin sira na manzala da yadda sabon aka ce sun yi rigima wanda ya ce kaza an zo za a wajen mulkin nan wani aka riga husuma wani na so wani na so wani na so sai aka zaka ji me ya za a ce sabon suna haka za ka ji a zuciya zuciya dole to amma wani wani fitarne ne ya je ya dauko ya je ya sa altafin sai yanzu da ubangiji ya bada ni'ima muka je muna duba sai muga shi ruwa ci ta ƙarya kuma wannan duka suna nan har yanzu ana kantar da su a cikin lissafi to ai salama sun ke da ai wani ya rubuta shi a cikin kaba mai kyau kuma larabci mai daɗi haka ake karantawa ɗaiɗan lokacin lokuta ne jiya yadda na zauna a shagon shau nasu duk da tafin tarihinsa da nake dudubawa wanda ake sayarwa mutane in ne farfar farfar sai na ga waɗannan shari da yawa a cikin duk ƙarerai ne kuma wanda daga wanda zai daga farko al'amari zai jawo kawai tun daga farko za ka fahimci cewa ba auya a shaida ba kawai mu kure san wani sunuciya yake yi kawai tun a farko ko kuma ya gaya maka tsakanin rigima ce da banu hashim da banu umayya kaga ba ce rigima tun daga jahiliya banu hashim da banu umayya dan aka ce kaga dole amma ya ƙi yin kadi ya ƙi yin bai'a ne saboda gangan kenan ko a ce amr bin abin as da musa al-ashari amr bin as yayi ha'inci yayi hiyana ya je ya sauke ali kuma tabbatar da muawiya ba haka yake faru ba kwata ina faɗan wannan saboda ina kokawa kwarai da gaske akwai waɗanda irin waɗannan ruwayoyi wala sai gaje kanuwa sai ga ashe ruwaya ce kwata-kwata ba ta da ba ƙanshin gaskiya ruwaya ce kuma an yada ta ko ruwaya ce ba kawai a samu wani ne ya faɗa ba a san wa ya faɗa ba kawai wani ya ji daɗin magana kawai ɗauko ya sa ko kuma ruwaya ce daga makarici daga makarici daga makarici daga makarici za a sa ana samun silsila na kazi irin wannan ba ɗaya ba kamar hisham ya rubuto daga shi makarici ne ya rubuto daga babansa alkalbi shi ma makarici ne to kaga irin wannan ruwayoyi dole wato a duka a duka tacewa a muka ce kaga anan Umar dan Khattab sai yayi warau ya dan tsayi bai zabi Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufayl ba saboda dan uwan mahaifi dan uwan amminsa ne dan dan amminsa ne saboda idan yace ya zabe zabe shi wataƙila a wajisa wasu daga cikin suka ba shawara a lokacin a zabi Abdullahi dan Umar Umar bai ji daɗi ba ya ji haushi saboda Abdullahi dan Umar wane ne shi an kata da tazaran da yawa ba ana Abdullahi dan Umar ba a magana shi ana magana irin su waɗannan sahabbai manya manyan nan saboda haka wato wannan za a mai da mulkin kawai da zama shi da khaliya ce idan khaliya ce ta zama gado ku ba wani Umar kuma shi ba zai ja wannan abin ya faru ba a hannunsa ya riga ya ya wuce gaban ya zama wannan abin ya faru a hannunsa akwai muka ce shi umar ɗan khattab ya fi gamsuwa da ya fi gamsuwa da Usman da Ali amma dai ya zaɓi waɗannan sauran sauran guda hudun saboda yana ganin ba za su iya wadatuwa da su ɗin ba ko ba komai ya duka kowane su zai buƙaci waɗannan mutane in yana buƙatar ya zama ya tafi salin alin akwai imamu lalaka'i shi ma da za mu kawo ne saboda ruwaya muna ɗan kawo ruwaya saboda mu ma idan mun ga maka muna faɗan magana ne za mu ba mu rufin mace da su masu kawo shashimar ɗin can to gara da kawo ruwaya don ka fahimci duk hadisi duk wani tarihi irin wannan in ba ka maka shi da ruwaya ba to kai tsaye karka ce zaka amsa in ba wai malamin da ma ka san yana yana da tsantseni ba yana yana kirda dan gaskiya ba dan gani wasu malaman zaka su kawo su maganganu haka ka san ba haka abin yake ba gaskiya imamul lalakai a cikin sharhi da ahli sunna wal jamaa ya fitar ta hanyar isma'il ibn ja'far al-ansari az-zurqi da kuma albalabai a cikin al'ansaf ta hanyar ubaidullahi ibn musa ibn bazam al-kufi duka waɗannan malamai guda biyu suna rubutuwa daga isra'il ibn yunus ibn abi ishaq sabi'i daga abu ishaq sabi'i daga amr ibn maimun al-audi wani isra'il ne tabbatacce ne ya tabbata rijal mutliqat tabbatatu ne duka yace umar ya ce ud'u li aliyan wa uthman wa talha wa zubair wa abdurrahman ibn auf wa sa'd ibn abi waqas yace a kira muku waɗannan malamai mutane guda shida falam yukallim ahadan bai yi ma kowa magana ba gaira aliyu wa Uthman sai aliyu da Uthman yayi musu magana a farko waɗannan duka ko kuma daga baya amma dai daga daga baya sai ya ƙara kebance waɗannan guda biyu da magana farko ya kira su duka su shida sun shigo kamar da ruwaya ta tabbata daga Zuhri daga Salim ibn Abdullah ibn Umar daga Abdullah ibn Umar cewa wato waɗannan guda shida sun shiga cikin wurin Umar dan Khattab yace to kai Uthman idan ubangiji ya baka wannan mul- wannan mulki wannan ka- khalifanci kar ka zama ka fifita yan uwanka akan sauran mutane kai ali idan ubangiji ya baka sa- mulkin nan kar ka dauki banu hashim ka sa su su zama sune wato suka zama mutane su zama bayin su su ba kai ma wani kai ma wani biye musu nasiha to bayan an gama wannan kaga wannan shi ma ya tabbata da isari tabbatacce ala shaddu shaykhain wannan daga salim zuhuri daga salim bin abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar daga umar dan kabba wanda zaka same shi a cikin mushkil asa na at-tahawi zaka same shi kuma cikin tabaqat da ibn sa'ad zaka same shi a cikin tafai na hadisi na hadisi da sira duka to bayan nan kuma sai umar aka ce ya kara kiran su da ya kira su kuma sai ya ce a kawo mashi waɗannan sahabbai duka su sun su shida sun halarto to amma sai bai makowa magana makowa magana ba sai guda biyun nan sai ya ce fa qala ya ali yace ya ali la'alla haula'i sayarifuna laka laka qarabataka minan nabi ce ina jin cewa mutanen waɗannan masu saban nan shura din da kuma sauran mutane za su nuna wato kusancinka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wasu hiraka da kuma wato sukutaka da kake da shi da ma'aiki wa ma ataka Allahu min al-fiqhi wal ilmi da abinda ubangiji ya baka na fiqh da ilimi a ji kaga ba wai abubuwa yawa suka tarin ma'ali yasa ya tantanta ba wai abu daya ba ba kai ana duba wai dangantaka kadai ba dangantaka kadai ai akwai Abbas kar kuma ta Abbas ya fi in dangantaka ne ya fi Alif dangantaka da ma'aiki saboda shi Ali dan dan ammi ne da dan ammi kawai amma shi Abbas kai tsaye shi ammin manzo Allah ne eh sai yake cewa fa in wulita hadha al-amr in aka sa ka zama shugaba fattaqillaha fihi kai tsoron Allah haka ga ma Ali daga nan kuma ثم دعا عثمان سنسيكرا عثمان فقال يا عثمان يا كي عثمان لعل هؤلاء القوم ميوا ودن متاني يعرفون لك سحرك من رسول الله سنونا cewa kai wato surkin ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam wasinnaka kuma sun yadda cewa kai wato kana da taku kana da shekaru lokacin Uthman da shekaru ya mai ba Umar yana da shekaru kuma kusan Uthman ya gabatar da wasu abubuwa da zai wuya mutane su kauce masa sabanin Ali akwai wasu abubuwa da Uthman yake yi ma mutane tun a farkon musulunci mutane zai wuya su iya kaucewa kuma tsakanin shi da wani gaskiya daga ciki akwai yadda Uthman ya rike dinga ba da mutane dukiyarsa kamar baya so daga ciki akwai akwai an zo ana wato neman ruwa Uthman ya ya sai wani rijiya kuma ya barta ta zama ga musulmai baki daya an kuma san lokacin da wahalar da ake a baya daga ci akwai jashin usra wanda Uthman ya dinga hada dafturin raƙumi yana bayarwa ce wani fita wani fita wani fita matsala tun yana magana yana kokarin gode ma Uthman sai da ya kuma yana cewa kai Uthman ma barra Uthman ma fa'ala ba'da yau daga yau dai ka je ka tayi abin da ka gada ma ba dai ba zai fitar da kai ba sai da kaga waɗannan duk aiki na irin abin da ake social services to kaga zai ko community services zai wuya wato a ƙetare shi a lokacin ba shi da kuɗi shi da kawai an san iliminsa an kuma san nagartarsa da kirkinsa an kuma san cewa khalifofi ba sa iya zama sai da shawararsa an dai san wannan to amma dai Uthman lalle za a kalaje takunsa kamar yadda shi shi ga shekaru kamar yadda shi wato Umar dan Khattab ya faɗa yace fa in wulita hadha al-amr in aka baka wannan jagoranci fattakin lahafihi ka ji tsoron Allah kai ma a cikinsa sau da kamar kaga a nan umar ya fi gamsuwar nan guda biyu ya ne ta waɗancan nasu da makon ministocinsu ne saboda haka a nan umar saboda ya ɗauki matakai yayin da za a zaɓen shi kansa a lokacin sai ya zaɓi suhaib a rumi ibn sinan a rumi ya ce ku waɗannan da ba wanda zai zama shugaba wato liman daga yanzu kan wanda zama liman dan ruwaya na nuna ma hatta lokacin Umar ya koma ga Allah Ali da Uthman ba su aka suka yi mashi sallah ba su haifi ya mashi sallah saboda ai kana sawa ya sallah to ya zama shugaba kuma tunda shu imamanci ne a sallah a wani lokaci wani bangare na shugabanci da an baka to ka zama shugaba kawai saboda ka Umar ya sanya Suhaib ya zama shike sallah da mutane har sai an gama wannan shura din sannan kuma ya sanya a samu wasu mutane za su dinga tsare waɗannan mutane ka a dinga samun wani haka wani na jin haushi wani je coki shi umar ya ce a yi wannan ya kuma sanya wasu mutane hamsin sojoji su rika kara kaina suna zara ido ƙarƙashin migdal ibn al-aswad da kuma abu talha al-ansari cewa kar wanda ya shiga yamma mutane yamma waɗanda mutane guda shi in ta tayar da zaune shawarorin su da da tattaunawar su sannan kuma wato yace waɗannan a ji a kai su wani ɗaki su kadai zauna kawai zai su ta yin shawarorin su tsakanin su duk wanda suka gani suka zaba to shi ya zama ya zama shugaba shi kaga ashe wato shawara ce tsakanin ya aka yi aka yi lokaci ya yi mana to saboda haka wannan shine shine yanda aka yi shi wato Umar ya koma ga Allah ya zaka wannan mutane ya kuma bar hanyoyi da dama wato ya bar ya dauka takayya da dama ne tabbatar cewa an yi zabe zabe na fi sabilillah ashe kaga zabe ba shine matsalar demokradiya ba kawai dai su demokradiya suna cewa kowa gaugau na sai zo ya zaba amma cewa wani zan yi ma wani bai a shi ne zaben ne so da a daina ce maka wai demokradiyya wai ai Qur'ani ya tabbatar da demokradiyya a ai shi demokradiyya ita wannan zaben da ta ce kowa da kowa yazo yayi ya tace ta kome tace competent ne kowa competent ba kuma wani ma'ayi aka duba kaga nan da an duba an duba wato ma'auni na addini rigaye ilimi kaga duk abu da shi umar da magana kenan ba wai kuɗi ba ba jama'a ba ba cewa shi in ba zabe shi wannan rigima zai yi dan bala'i ne in ba a zabe shi ba ba sai ya za a yi ba duk ba wani aka yi ba an duba wasu abubuwa ne muhimmai kwarai da gaske saboda haka a waɗannan mataki mataki matakaiya shine Umar ya dauka sai suka shiga aka fara tattaunawa akan cewa wane ne za a yi zai zama zai zama khalifa har da ga baya wato shawara ta tike zuwa ga Uthman da Ali inda dai Umar da mai tsammani waɗannan sawaran sahabbai ba su ba su wato san zuciya ba kowanne suka karkata ko ne Uthman ko ne Ali shi ma Ali aka tambaye shi ne sai ya zaɓa Uthman Uthman an tambaye shi ya zaɓa Ali to kaga abu kuma ya ai canjar da yawa tsakanin Ali da Uthman shine abin ya zama ya yi zaki saboda yanayin yanda talar nasu ke ke da bai da yawa shi yasa zaka ga wasu daga cikin wato magabata aka samu tsakanin Uthman da Ali ai suka dan sabani wajen waye ya fadala duk daga baya abin da ya tabbata wajen magabata shi ne alim a usman shi falala saboda yanayin sahabbai yadda abin ya tabbata daga baya to amma dai tazaran babu yawa shi yasa amma azhabi yake cewa wataƙila ma in an je a lahira kaga tazaran tsakanin aljanna wal aljanna wal tazaran wato zama matsayin su daya ba sau tazaran babu yawa shi yasa malamai ahli suna ba sa farko ba sa cewa dan bid'a ne wanda ya ce Abubakar Umar Ali sai Uthman e ba sa cewa wannan shi ya fita daga sunna kai tsaye wanda ya ce daga abubakar sai umar sai ali sai uthman an samu su daga shi sahabbai magabata manyan malamai sun yi haka ko shi ma malik bin anas akwai lokutan da ya dan yi tantama uthman ne ko alim malik bin anas malamu akwai lokacin da ya ce shi a cikin su ne ba zai ba zai kawo wani wanda ya fi falala ba amma dai abinda dai ya fi kamar yadda za mu zo na gaba mu karanta a sauran sahabbai abinda suka yi inda abu laɗa sai ce mun zaɓi wanda ya dimu sau da sabai duka abinda suka yi har alin ku ba shi ne maganar su ya take zuwa ga usman bin affan cewa a lokacin da tsakanin su biyu to shi usman shi ne mafi alkhairin ɗayan biyu saboda haka aka zaɓi usman bin affan ya zama khalifa da shawarar waɗannan manya-manyan sahabbai da kuma yadda aka yi aka rika zuwa kuma ana ɗan ji ana ɗan zabarin wato ra'ayikan mutane wannan ana iya yi dama dole sai an yi haka in za a yi shura ba zuwa za a yi kawai a ce waɗanda su shirya su ɗan si wato bundin ba su yi abin da suka dama ba na abin dai kun yadda da su za su zaɓa wanda suke gani ya cancanta su nasiha to amma duk da aka su waɗannan sun dinga zuwa suna zabarin mutane su ga wane ne mutane suka fi suka fi karkatan ma to kuma ɗabi'atul hal kamar yadda na faɗa Usman gaskiya shi ya fi abin na shi ya fitowa fili yadda ya yi dinga mutane a wasu abubuwa wanda yake yana da minna a kansu da kuma da tako shi da sauransu wanda da kuma haƙorinsa da ake gani kusan amaro umar shi kuma umar shi wato ya kaɗai kama karyansa in ya ce gaza ne to sai dai a ce sai dai a yi haka ɗin kawai to amma uthman kawai shi za ga yakan ɗan kawo ha a samu wani ya mashi ba ɗan tankiya shi yasa wani lokaci da ya faɗi wasu maganganu wani lokaci ne zai gyara masallaci wasu ga dinga ɗan tsayin guma sai uthman ya ce musu a ta'arifuna ma jarra kuma alayya ma jarra kuma alayya kun san meye wato ya ya sanya kuke gaya min waɗannan maganganu ya hai kuka saba wato karfin halin ku gaya min waɗannan maganganu saboda haƙuri na da can umar ya yi irin wannan amma ba ku taɓa ce mishi koyi ba a umar a lokacin nan in yayi ka duba ka gani usman ne ba wani lokaci yayi bai je bai je wato bai zo masallacin juma'a akan kari ba a gaban mutane ko kawai ya fara kokon fada daga ba shi daga shi sai usman din a daraja to kun bai bar usman bai bar ali ba to wa zai bari zubair ne ya zo ya ce ali zai wa baya umar din ya fada ba a bar kowa shi amma shi usman shi yanayin yadda yake abinsa ya shawon bata umar ba za mu shiga cikin maganar usman ba amma dai kawai ni abin da nake so mu ga yadda wato waɗannan sauran sahabbai suka ta kokari inda aka samu shura mu ga yadda muke shura a wajenmu kuma idan ana so wannan shine hanyar da ta fi dacewa in dai ba za ba al'akhiyar ba ana ganin mutane sun zama sun an samu kusanci wajen daraja da kuma wajen magoya baya to babu ne bisa a ga yadda za a yi yadda umar shi ma yayi wannan shi ya fi zama alkhairi insha Allah za mu karshe wannan karatun Allah ta'ala ya yarda abinda muka tarji Allah ya ba mu lada abinda muka kusu Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah